من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفقه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أمالنا من يهده الله فلا مذل لا ومن يذلل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار uwa musulmi ine muna cikakkiyar gaisuwa ta addinin musulunci mai albarka kuma mai tsalki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna yammace alhamis shidda ga watan ramadan hijirar babban jakadan allah ko babban majidadin allah annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina na da shekaru 1446 wanda ya daidai da shida ga watan march haihuwar annabi isa alaihi salatu salam kalmar allah kuma ruhin allah bisa ga lissafi na gregorian calendar na da shekaru 2025 Allah maɗaukakin sarki ya sake haɗewa da mu a masjidu Ali ibn Abi Talib masallacin da ke unguwar Koko Road a cikin babban birnin Sokoto inda muka saba gabatar da tafsirin Alkur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan watan mai albarka da kuma alkhairi da daraja wata watan ramadan da fatar allah maɗaukakin sarki ya sada mu da dukkanin albarka da ke cikin wannan watan ya karbi azumanmu sallolinmu da sauran ibadodinmu sa'annan ya biya muna dukkanin bukatunmu daga farko dai gabanin farawa yau shine zama na kudu ko? a cikin wannan tafsirin namu kuma shine kaset na hudu kenan domin ɗaya ga wata biyu ga wata ba mu yi karatu ba ba mu fara ba sai uku ga wata da wasu na yada labarai da ƙarerayi ba ni da lafiya ina can kaza ina can kaza ga shi dai kuna gani na kullum ko? wannan ya isa ya nuna ƙarerayinsu wasu kuma na yada ana na ana neman taimako domin za a kai ne asibiti wuri kaza da sauransu duka waɗannan ƙarerayi ne ban ce ina neman taimako ko ina ba taimako na ina neman shi ne a wurin Allah don haka sai mutane su kiyaye da saƙonnin da ke zazzagayawa saƙo idan ya zo daga gare ni ni ke faɗi da bakina idan ya zo daga gare ni za ku gani akwai kuma a social media da suke tim namu ne da suke faɗi su suke yada dukkanin maganganu waɗanda suka fito directly daga wurinmu amma in ba haka ba duk abin da aka ji a can wasu wurare ba lalle ne zan gaskiya ba ina fatar Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to muna cikin bayananmu waɗanda nasu tuntuni ya zama tana dakatar da bayanan amma mutane dai sun matsa a isuwa kan abin da ya shafi waɗannan addu'o'in jiya muna bayani ne kan al'amarin da ya shafi saɓanin malamai game da ta'ayinin lailatul ƙadiri ko? tun da mun riga mun san daren na lailatul ƙadiri shine daren da aka saukar da alkur'ani kuma shine daren da Allah madaukakin sarki yake bajet ciki abinda duk zaka zamo daga nan zuwa baɗi a wannan daren nan za a rubuta ka lissafa kuma ka riƙe da baki 20 zuwa zuwa 29 ga ramadan na bana nan ne Allah zai rubuta zaka gabaɗi ko ba zaka gabaɗi ba sannan in tun waccan shekara an rubuta baka ganin lailatul qadari ta bana wani ya mutu tun azumin barakon tun can karshe wani bayan sallah wani ma yana ganin kamar ya sha jiya ya mutu wani kuma yau ya mutu wani kuma yana ce yana daukar rai yanzu da muke karatu wani kuma gobe zai tafi haka tafiyar take gabana a cin madarar lailatul qadari duk wanda aka rubuta bara zai mutu wallahi zai mutu in talaucewa ce kuma in an rubuta ka bara cikin masu talaucewa ka jira ne ko da yau kana ganin riba na ta karuwa wallahi ba za a cin madarar lailatul qadari na bana ba sai ka talauci in kuma arziki ne kuma dole sai ka samu wannan arziki ba wanda ya isa ya hana kaddara ce ta Allah wanda ya rubuta ta ya ba mala'iku an tabbatar da ita Allah ya buga mata stamp babu wanda ya isa ya canja ta to muna son mu san wani dare ne domin mu yi kirda don shi mu yi ibadodi sannan ko mu san irin ibadodin da ya kamata mu yi cike shi ko ko mu san yadda ake roƙon shi a cikin waɗannan daren muna son mu san wannan to sai lamarin ya zo ga littattafai wanda duk ya buɗa ya yi karatu zai gani malamai sun ce an yi saɓani saɓani wanda yake mai girma yana daga cikin matsalolin da aka fi saɓani cikinsu cikin addinin musulunci ibn hajjirin a littafin shi na fathul bari littafin shi na fathul bari a jiza'i na hudu ya yi bayanin an samu saɓanin ayyana wani dare ne malamai su yi zance kusan zance 40 da wani abu kusan zance 46 wannan ya ce ai ran kaza ce lailatul qadri wancan ya ce ranar kaza ce lailatul qadri wancan ya ce ranar kaza ce to sai na ɗebo muna kalilan daga cikin su kalilan domin mai sauri mu wuce wurin na farko dai akwai abin da ke tabbatacce kusan har ya waye gari ya zamo ijma'i shine fil ashr al awakhir min ramadan a goma na ƙarshe na ramadana akwai malamai waɗanda su sun ce kawai ka barta a haka goma na ƙarshe na ramadana nan ne lailatul kadari take an gane wannan su sai riga sun buga stam shin 20 ga wata ne ko da ɗaya ko da biyu ko da uku har zuwa da tara su ba su ayyane ba su sun ce goma na ƙarshe domin yadda al'amarin ya fara shi ma kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam abin ya zo mishi ne a hakan Allah maɗaukakin sarki ya ambata mishi cewa an saukan mishi shi cikin lailatul qadari kuma ya ambata lailatul qadari din nan cikin ramadana yake ko شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم to kun ga ana Allah madaukakin sarki ya bayani da kai shi cewa cikin watan Ramadana ne ko to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ijtihadi yana ganin cewa goman farko ne sai tara sahabbai yace ai itikafi na goman farko aka taru sahabba annabi aka yi itikafi na goman farko aka azumci goman farko aka yi ibadodi cikin dare aka yi duk abin da ake yi domin dacewa da wannan daren to sai gashi wahayi daga Allah ya zo mishi cewa ba goman farko bane don haka shekara ta dawo annabi ya ce masa habbai goma na tsakiya ne kenan ya lalle ina zaton goma na tsakiya mu yake dado a goma na tsakiya aka taru sahabbai kusan sahabi 20 daga cikin manyan sahabban annabi cikin masallaci aka zauna aka yi ta kirdadar lailatul qadari tun daga goma ga wata har sai da aka kai 20 ga wata tun da asuba 20 ga wata annabi sallallahu alaihi wasallam zai fita sai ga wahayi ya zo mishi cewa ai ba cikin goma na biyu bane cikin goman ƙarshe ne sahabi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ba mu labari abu sa'id al-khudri ɗaya daga cikin manyan sahabban annabi al-ansar waɗanda son su alama ce ta imani ƙin su kuma alama ce ta munafurci yace ike kafna ma annabi sallallahu alaihi wa sallam al-ashr al-awsat min ramadan yace ni dai tare da annabi mun yi itikafin goma na tsakiya ba mamaki lokacin da aka yi goma farko ba da shi ba ko amma dai an yi goma na tsakiya tare da shi ran da aka cimma 20 ga wata ba an gama goma na tilas ba in ji ba haushe to da na farko da na tsakiya da na ƙarshe duk na tilas ne fakaraja sabihata 20 sai manzo Allah ya fito muna wayo gari na 20 ga wata mutane kowa an yi gida da ɗabba tare da annabi mun zo mun zauna ya Allah ya so mu ma mun dace da lailatul qadari sai annabi ya fito ya fito ce fakata na yayi muna kuduba yayi muna kuduba ya faɗa mana cewa lalle lalle ba goma na tsakiya bane sannan tare da wannan sahabai da dama sun yi mafarki sun faɗa mishi sun ce ya rasulallahi mai mafarkin fa lailatul qadr din nan ba ta cikin goma na tsakiya tana cikin goma na ƙarshe gabani ya samu nashi wahayi kuma ko wani sahabi ya zo zai ja manzon Allah lungu su je ci ya rasulallahi wallahi na yi mafarkin muna masallacin nan a goma na ƙarshe lailatul qadari ya zo har ma subahim da aka yi lailatul qadari kalimance mu sallah aka yi ruwan sama ana cikin ruwan saman kana ba da sallah ka yi sujuda ga kanka ka ɗago da shi cikin laka saboda ruwan waɗanda suke zubowa daga sama musa masallaci annabi yana da rufi sai da rufi ba irin namu na zamani ba ko ba rufi ne na aluminium ba ba rufi ne na zinc ba ba rufi ne na wani galvanized metal ba ko kuma wani mai ba a duka ba rufi ne ba irin wannan ba ne kunnuwan da bino ne kun kuga idan aka yi ruwa masu ƙarfi suna iya rika zubowa cikin masallaci ko? don haka sahabbai guda bakwai sun ba annabi labari sai annabi ya tashi ya taka mimbari ya kudu ba ya ce wallahi to lailatul qadr yana cikin goma na ƙarshe yace kuma ga ma wani al'amari inni ra'aytu lailatul qadri yace ni Allah ma da yazo aka kamin wahayi an faɗa mini lailatul qadr an ce ran kaza ga wata wannan shekaran shine lailatul qadri yace sun ma unsituha sa'an sai gashi in fito in faɗa muku wane da wane sai ji suna yaya suna faɗa na je wajen rabo ko da na gama rabonsa na dawo na wayoyo haka an mantar da ni ya ce amma dai yana ba ku shawara faltami suha fil ashirin awakiri ku neme shi cikin goman ƙarshe kuma ko cikin goman ƙarshe ya ce fil wutiri a cikin wuturi goman ƙarshen ma wuturinsu za ku riƙa kirtado kuma ya ce bancin wannan wahayin da aka zo min da shi in ni ra'aitu an ne asjidu fi ma'in watsinin ni kaina kamar yadda sahabban suka yi mafarki na yi mafarkin gashi ina sujuda cikin ruwa da laka ana ruwan sama kenan ko an gane don haka yake faman kana ta kafa duk wanda ya yi itikafi ma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallama tare da manzon Allah to fallar ji ya dawo a sake wani sabon itikafi ba a dace ba duk wanda ya yi itikafi da ran 11 ga wata zuwa ran 20 ga wata ba a dace da lailatul qadari ba ya dawo a neme ta yace faraja ana muka dawo wa ma nara fi sama'i az'atan yace wallahi ko alaman digon girgije ba mu gani sama muka dawo ga baki ɗaya sahabban da suka yi itikafi tare da annabi kowa ya dawo aka ci gaba zuwa an jima an sha ruwa ba shi da adara 21 ba tun da rai 20 ga wata idan ka ci kai azumi na 20 wannan magariba din buɗe bakin da ka yi to dare 21 ya fara to daidai wannan lokacin dare 21 ya fara aka zo aka yi ta ibadodi a cikin masallaci aka yi ta ibadodi aka yi ta ibadodi yace muka diba cikin sama dai a wannan yinin wa ma na rafi sama ya ƙasa atan ba mu ga ko da wani ƙaramin girgije ba ko wani ɗigon girgije ba mu gani cikin sama ba amma nan take kusan asuba faja as-sahabatu sai muka ga wani irin girgije ya zo mai duhu fa matarat wannan girgijen yayye ruwa hatta sala saqaful masjid har sai da rufin masallaci ya rika kwararuwa da ruwa wa kana min jaridin nakhali alhalin ku a wannan lokacin ya kasance ne daga kunnuwan itacen dabino wa uqimatis salatu aka yi iqama aka tsayar da sallah wa ra'aytun nabiyya sallallahu alaihi wa sallam naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yasjudu fit tini wal ma'i fil ma'i wat tini yana sujuda a cikin ruwa da laka kamar yadda manzon Allah ya gani kamar yadda sahabi bakwai ya gani ya ce hatta ra'aitu asara tsini fi jabhatihi har sai da naga kufan laka gashi a cikin goshin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan yasa wasu malamai suka ce aito magana ma ta kare kenan dare 21 ne ko wasu malamai suka tafi akan haka ɗalibai imamu malik sun yi ruwayar wannan hadisin hadisin ya gangaro daga hannun imamu malik sai zan sun samu saɓani cikinsu wasu suka ce a'a lokacin da aka yi waɗannan ruwan na sama ba dare 21 ba ne sai da aka ƙara kwana biyu ana itikafi sa'an nan ne dare 23 sa'an nan ne aka yi waɗannan ruwan ina fata an fahimta cikin tasu ruwayar su haka suka faɗi daga cikinsu akwai imamu shafi'i mun san shafi'i ɗalibin malik ne ko? imamu shafi'i ɗalibi ne ga imamu malik imamu ahmad ɗalibi ne ga imamu shafi'i isnadin su ma yana cikin isnadi mafi inganci ko wa qad ahada bihi qaumun faqila malikun annabi'in bima rawahu nasiku maulahu waqtar haisu anhu yusnidu ash-shafi'i qultu wa anhu ahmadu don haka imamu shafi'i ya ruwaito ce ai dare 21 ne shi ya zauna tare da malik ya haƙaƙi hadisin ya gano ai imamu malik ya karantar da su hadisin ne cewa dare 23 ne haka ma ya yahaya bin bukayyar shi ma ya ce ya ga haka wasu manyan ɗalibai daga cikin ɗan makarantar malik suka ce a'a mu dai abinda muka fahimci abinda malik ya faɗa muna shine dare 21 daga cikinsu akwai abdullahi ibn maslama bin qanabin alqanabi sannan akwai su abdurrahman bin alqasim wanda aka fi sani da ɗan qasim ko sannan akwai abdullahi ibn wahab wanda suna cikin turakun makarantar imamu malik da jama'a mai yawa sun ce lalle 23 ne kun ga har yau dai sabani kenan yana nan tsaye to jama'a farko suka ce dai goman ƙarshe shikenan ka hutar da ranka ko manzon Allah daga zaran goman ƙarshe ya zo yakan koma masallaci ya tsuke da marar shi ya ƙaurace mu matan shi bai koma saduwa da matan shi bai koma a'a duk yawan ibadan manzon Allah zai rika ƙara lillinka yawan ibada duk yawan alkhairi annabi zai ƙara yawa yawaita lillinka alkhairi haka annabi yake yi duk lokacin da waɗannan goma na ƙarshe din suka zo wanda kai ma haka ya kamata ka yi in goman ƙarshe ya zo ka rage ma kayan ka tsada ba ka iya zuwa masallaci kila ka yi tikafi ko abin yana iya yi maka wahala ga dai nauyi nan ga nauyi nan nau'i daban-daban wani bai iyawa sannan musamman cikin yanayin da muke ciki yanzu ciyar da iyali ma abin yana da wahala ko wani bai iyawa to ka yawaita alkhairi duk alkhairin da kai yawaita kai aikata a cikin wannan daren duk alkhairin da Allah zai rika lillinka shi linkin ba linkin linkin ba linkin yanzu alal misali cikin goma na ƙarshe din nan kullun safe gidanka a samu mutum goma abinci idan an samu mutum goma abinci almajirai ko kuma wasu waɗanda suke mabukata waɗanda ba su da gata ka ba su su yi buɗe baki su yi suhu ka ɗauki nauyinsu a wannan azumin ko kullun safe ka sa a yi ma mutum goma haka a matsayinka na mai hali to mun san kuma kowane kyakkyawan aiki yana a daidai da goma kwatankwaci ne ko? to amma ita sadaka ba goma kwatankwacinta take ba Allah cewa linki 700 ne masalul ladina yunfiquna
alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habba كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الله مدوكاkin sarki yace ladaka idan kai sadaka cikin anyama ruwa kai kafi kowa rashin samun dace kai kafi kowa rashin samun dace sadaka ka bata samu karbuwa sosai ba kai ke da lada 700 za a lunka ma sau 700 don haka ka ciyar da mutum goma kaga ga normal day wanda ba lailatul qadari ba mutum nawa za a sama mutum dubu bakwai mutum goma ka ba abinci kullum an gane yau ka ba mutum goma abinci za a lunka ka ba mutum goma har sau ɗari bakwai mutum nawa kenan mutum dubu bakwai za a rubuta kaciyar yau ko da babu mutum lailatul qadari to in kai na lailatul qadari mutanen nan za a sa ka ciyar da su ne har wata dubu lailatul qadar khairu lailatul qadar yafi alkhairi bisa ga wata dubu to a ce Allah yayi maka rowa ma ko anan kuma ya tsaye maka da shi cewa a matsayin wata dubu sannan ko wani wata kwana nawa yake yi 29 ko 30 annabi ya ce wata 29 ne ko 30 to shi ma ai maka ruwa an ce an daukan maka mutum a 29 aka bar maka kaga ko ina dai minimum aka baka ko to wata dubu ko wani wata kwana 29 har sau dubu nawa kenan dubu 29 to sau dubu bakwai mutanen nan da kaciyar su dubu bakwai za a lunka ma ka ciyar da mutum dubu bakwai sau dubu ishirin da tara kenan ka ciyar da mutum miliyan miliyan ɗari biyu da uku in an ɗaukan maka watanni a kwana talatin kuma ka ciyar da mutum miliyan ɗari biyu da goma don haka za a rubuta maka ka ciyar da mutanen jihar sakkwato su duka ka ce yadda na kebi su duka na zamfara su duka na katsina su duka na kano su duka na jigawa su duka na kaduna su duka na naija su duka na gombe su duka najeriya gaba ɗaya ka ce yadda ta kai ɗai a saurara a saurara don haka yinin kiyama za a gare ka ka kwaso mutum miliyan 210 sun biyu bayan ka annabi ya ce shi kuma wancan fa a ce al'ummar ka ce talakawa ne cike al'ummar ka ya tausaya ma yawan haka ya ciyar da su cikin watan ramadana Allah madaukakin sarki alhali ya fi kowa sani ya tambaya a ce ai kai ka ce irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama to ya ji tausayin bayan ka ga sunan musulmi masu azumi ya ciyar da su da ƴaƴansu to ga kuma su ne kaga taron sunan shin me kake tunani ga kanka gobe kiyama idan ka samu kanka cikin irin wannan yanayin to ina ga mai kuɗin da ke iya ciyar da mutum ɗari ina mai iya ciyar da mutum dubu kuma wanda aka wa ruwa fa aka tsayar da sadaka ta akan mutum 700 ko wani mutum ɗaya a matsayin mutum 700 don haka waɗannan goma na ƙarshe ka yawaita aikata ayyukan alkhairi mana duk abin da ka aikata da ka dace da lailatul qadari shikenan sannan abin mamaki ba ba nan suka tsaya ba na lailatul qadari ɗaya ne suke yawan mutum miliyan 203 zuwa miliyan 210 su kuma ne yawan sauran kwanakin da ba lailatul qadari ba cikin goma din kwa su ma fa wani adadi ne mai yawa ashe ga alkhairi ga albarka tana biye da mu muna ta kashin gudu ko to bangaren malamai suka ce lalle goma na ƙarshe ne kuma lalle ne maganar da suka faɗi haka ne sannan wannan hadisin da na karanta shine hadisi na 2016 a cikin sahihul bukhari a sahih kutubul musannafa kuma yamma ya unhani da shi masu 21 su ma sun fitta tasu madogara ko su ma masu 23 sun fitar da tasu madogara suka ce to a aje wannan ruwayar a ɗauko wata ruwaya ta daban wadda ba ta Abu Sa'id al-Khudri ba a ɗauko ta ta daban cewa dare 23 ne annabi daren 23 ya fito yake musu kai a wannan daren nayi mafarkin asuba na yi an yi ruwan sama na yi sujuda cikin laka saboda ana ruwan sama kuma aka zo daidai wannan lokacin aka yi ruwan sama manzon Allah ya yi sujuda cikin laka don haka waɗannan manzon malaman suka rantse da Allah suka ce lailatul qadari dare 23 ne ba nan ta tsaya ba wasu malamai suka ce ya ba dare 23 bane dare 25 ne suka ce to ai manzon Allah ya faɗa muna radda aka saukar da Qur'ani da rai 25 ne inna anzalnahu fi lailatul qadri ko inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin
to Allah yake ya sai hukar da shi cikin lailatul qadri dare wanda yake mai albarka ya ba da shaida Allah ya ba da certificate to kuma annabi ya ce daren nan da aka saukar da shi daren 25 ga wata ne sannan hadisi ne hasan yana cikin al-mu'jam al-awsat na imamu tabarani ga littafin al-mu'jam al-awsat na imamu tabarani mujallad na uku hadisin yana ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa lallai qur'ani ya sauka ne a daren 20 da nawa 25 ko 24 ga wata da dare an kai azumin 24 ana fuskanta 25 a wannan daren ne har abdullahi bin abbas marwaci wannan hadisin ya ce wata rana cikin dare ina bacci a gidan annabi kusa ga annabi dare 25 24 ga wata dare da dare mun kai azumi 24 da dare shine dare 25 ya ce kamar alhamis a ce daren juma'a ko? kamar daren sallah ai mun san abin da ake nufi to 24 da dare shine dare 25 yace ina fa ina bacci ko da na lalaba hannuwa na haka cikin wannan daren na yi mafarkin lailatul qadri ko da na lalaba hannuwa na ne haka sai na riko kafin manzo Allah yana tsaye yana sallah aka samu malamai irin su Abdullahi bin Mas'ud masana alqur'ani irin su imamu amiru sha'abi irin su alhassan bin abil hassan albasari irin su imamu katada suka ce wallahi da rai 25 ne su da lokaci ya zo ba su ma kai su da rai 25 za su ji direct a wannan lokaci aka saukar da alkur'ani ina fatar an fahimci wannan haka ma jimhur na malamai suko waɗanda yanka kasa malamai kashi ɗari. kashi tamanin sai suka wari suka ce dare 27 ne suka ce hadisan da suka zo suna maganar dare 27 sun fi yawa annabi ya ce lailatul qadari abi ya fi sahabi alisafa suna da matukar yawa waɗanda suka zo suka ba da shaidar annabi ya ce su kirdadi lailatul qadari dare 27 har aka samu ma wata ruwaya ga imamu shafi'i ga imam da malamin shi imamu malik sannan da abu hanifa suka ce a kai dare 29 ne kun ga dai wuturin nan na goma ƙarshe kenan yana cikin goma na ƙarshe ko cikin goma na ƙarshe wuturi 21 ko 23 ko da biyar ko da bakwai ko da tara dare 29 shine in ka kai azumin 28 ka kammala azumi kana buɗe baki daga bakin wannan buɗe bakin zuwa huduwa alfijiri an gane har alfijirin yahudu wannan lokaci ake magana don haka lailatul qadri ba rana bane mafi alkhairin dare shine wannan daren na lailatul qadri ko mafi alkhairin yini fa wanne ne yawmu arfa ranar arfa don haka ka kiyaye ranar arfa dau azumi yayi tayi kaga ta babu sabani da yawa ko shi kuma goma na ƙarshen ramadana wucirinsu yi ta yi ka gani imamu malik ma akwai maganganun da ya kawo na wasu lokuta kuma ya ƙara ya mai da lokutan kusan guda hudu ribauci waɗannan lokutan ja ribauci waɗannan lokutan idan ka ribauci waɗannan lokutan wallahi shi kenan a cikin tafsirin suratul dukhan ga littafi na imamu malik mufassiran tafsirin imamu malik ne aka har hada guri daya gashi imamu malik ya tabbatar da waɗannan maganganun waɗannan lokutan ya ce sa su gaba ka je kai ta roƙon Allah kada ka zama wawa ka saki baki kana ta hansari kana ta minshari kana bacci Allah na rabon arziki Allah na rabon ajali Allah na rabon gashi nan amma kai kana nan bacci kawai kake ta shara ila ma kana cikin waɗanda za a cewa su mutu baɗi Allah ya ce wa mala'iku na ƙara mai shekara talatin sama idan Allah ya ƙara kuma wa isa ya rage to cikin waɗannan malaman kowannen su ya kawo hujja kowannen su ya kawo hujja wanne ne ya rajihi wanne ne ya fi ƙarfi ni a da can na tafi a kan cewa tun da direct waɗanci ana cewa ku yake ridado ko komi na ɗauka ma 25 ne to daga baya sai ne aiki irin na manyan malamanmu irin su imamu daril hijira alimul madina irin su imamu shafi'i irin su imamu ahmad da sauransu in ne kan ra'ayar yauma fa'at rukuhu gadan ko yau yana iya ganin ra'ayi gobe yan aje shi gobe yan ga wani ma jibi yan aje shi ni kullun lalabe nake ina gaskiya take sai ne a iya nawai sai na ga wasu malamai su kuma sun dauka sun ce yi yake yana caccanzawa daga shekara zuwa shekara lokacin annabi an gane shi da rai 21 aka yi sallah cikin laka an gani 23 shekarar da aka saukar da alkur'ani an saukar da alkur'ani ne wani yana 25 lokacin da annabi ya hau mimbari ya ce ku yi kirdado dare 27 jama'a mai yawa ta ji jama'a mai yawa ta ji ta riki wannan wannan shekara kuma 27 ne lilatul qadar din yazo don haka yi yake yana jujjuyawa da haka ku nemi lailatul qadar din cikin goma na farko ko goma na ƙarshe kuma ko goma na ƙarshe annabi yake fi sab'il awakhir a bakwai da suka rage kaga sai dai bai muna na 21 ba mamaki ba za a koma samun 21 ba an fahimci wannan yace ku neme ta cikin bakwai na ƙarshe bakwai na ƙarshen wuturi da baki 23 ga wata kenan ko da bakin na 23 da bakin na 22 don wata kwana 29 ake dauka zai yi da baki 22 ina ba ta fahimta shine dare 23 dare 25 dare 27 dare 29 akwai wata shekara jijjiyawa yake yi don haka ba mamaki bana mu ganshi 25 ko mu ganshi da bakwai ko mu ganshi da tara ko mu ganshi da uku to me zai hana ka tso- ka- ka tsuke da marakatun ma ana cewa an cimma goma na ƙarshe me zai hana ka tsuke da marakatun ana cewa goma na ƙarshe ga su sun zo shi kenan ka yawaita aikin ibada sallar da za ka yi a wannan daren na lailatul qadar kurum in kan lissafa ta za ka sha mamaki wallahi wannan sallar in kan lissafa ta za ka sha mamaki dare ne wanda ya fi da ya fi wata dubu khairun min alfi shahar da nazzalul mala'ikatu wa ruhu fihi mala'iku da aro mala'ika jibril ruhul amin ko? shine a ruhu nazala bihi نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين to kaga بلسان عربي مبين kaga a ruhu qur'ani ya tabbatar muna ko cewa shine malaika jibril sukan sauka sun fi ƙasa yawa mala'ikun sun fi yawan ƙasa ka kidaya ƙasa in za ka kidaya ƙasa za ka iya kidaya su kuma gaisuwa suke taima mutane ba mamaki ka haɗu da mala'ika jibrilu ya ga yadda kai ko ga mala'iku nan sauka kawai suke ta yi dare ne wanda yake mai albarka dare wanda yake mai alkhairi da yawa bari in baka misalin sallah cikin wannan daren ya sallah cikin daren lailatul qadari take ka samu lailatul qadari ka dace da shi kana sallah shin yaya take kai sallan nafila ka samu magariba isha'i zuwa asuba wasu na cire asuba su ce ba ta ciki iyaka magariba sai isha'i wasu kuma na kawo asuba su sata saboda bambancin fahimtar larabci tanazzalul mala'ikatu wa ruhu fiha ko تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر hatta matla'il fajri wajen fasara hatta hatta shin tana da ma'ana ta intiha'il ghaya ta zo ne da intiha'il ghaya cewa alfijir na ketowa lailatul qadari ya kare kenan asuba ba ta ciki ko ko kuma a'a tana da ma'ana ta ila ko kuma tana da ma'ana ta ma'a afwan ma'ana ta ma'a aya alwala ta tabbatar muna da haka ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين
kaga ila wani lokaci takan ɗauki ma'ana intihai takan ɗauki ma'ana ta ma'a mala'iku suna kama saukuwa ha- har alfijirin ya sauko suna nan suna ta saukuwa kaga sai ka samu kai sallar asuba ka gama alhalin kasancewar mala'ikun ba su gama sassaukuwa ba ko so in kan lissafa bari in baku wannan statistics na rayuwarka ka ji kullun safi kana sallah ta khamsu salawat salloli na farilla sallah nawa kake yi kana sallah biyar ga shekarar musulunci wadda take da kwana 354 sallah nawa kai ma Allah kenan 3 times 5 times uh, 5 times 354 uh, uh, 54 ko zai tashi 1770 kenan 5 multiply by 354 zai tashi 1770 kai ma Allah sallafarilla 1770 ga wata fa to ai watan kala biyu ne akwai mai 29 akwai mai akwai mai 30 kenan ko ko ba haka yake ba to wata mai 29 zaka ce kai 5 times 29 zai tashi 145 sallah 145 ta farilla kawwa Allah a cikin kowane wata mai 29 mai 30 kuma 5 times 30 zai sauki zai tashi 150 150 kaga sallolin da kake yi ko to wanda yake ya shekara 100 duniya wanda yake ya shekara 100 duniya sallah nawa yayi ma Allah so nawa yayi ma Allah sallah wanda ya shekara 100 duniya ya yi Allah sallah sau nawa ya shekara ɗari duniya sau dubu ɗari da saba'in da bakwai sallah dubu ɗari da saba'in da bakwai dubu ɗari kamar a baka naira dubu ɗari da saba'in da bakwai to haka sallah dubu ɗari da saba'in da bakwai ka yi Allah idan ka shekara ɗari kuma ka fara sallah torar da aka haife ka ko baka barta ba harar da kan mutu to amma a lailatul qadari fa a lailatul qadari sallar da za ka yi ma Allah idan ka lissafa ta abin zai baka mamaki musamman ma a ce kana garin maka kuma kana cikin masallacin Ka'aba la haula wala quwwata illa billah wanda ya je aiki a haji yana masallacin Ka'aba wanda in takaita lissafin ba rana yin lissafi wasu sun ce su su ai sun zo kawai ne an dai zaune tare da su ba su fahimci abin da ake faɗi ba shi yasa nake tsallake duka inda aka cewa multiply by kaza divide by kaza to wanda ya yi sallah a masallacin makka daren lailatul qadari daren lailatul qadari a masallacin makka to za a rubuta mishi ya yi Allah sallah biliyan goma sha hudu sallah biliyan goma sha hudu da miliyan ɗari bakwai da hamsin biliyan goma sha hudu da miliyan ɗari bakwai da hamsin tamkar dai ya yi sallar shekara miliyan takwas za a rubuta mishi ladai ya yi sallar shekara miliyan takwas da dubu ɗari uku da talatin da uku da ɗari uku da talatin da uku da ɗigo uku uku uku uku so ka dubi yadda wannan dare yake da albarka ka dubi alkhairin da ɗan adam yake samu cikin wannan daren musamman wanda Allah ya ba dama ya kai makka ya kai masallacin kaba ato da yawa suna hotel ana can ana sallan mako? suna hotel ana can ana sallah kuma ba ko sai ka kwana masallacin ba wannan goma na ƙarshen kullum ka tsaya a yi sallan tarawihi tare da kai da radda liman ya fara har zuwa ya ƙare da ya ƙare za a rubuta maka cewa kana nan kana yi je yi bacci za a rubuta maka kana nan kana yi har gari ya waye ka tsare wannan ka gani to balle na gama sallar sai in biɗi wuri in kwanta in yi bacci ni da ke da tule addu'o'i ga sunan ni da zan roƙi Allah ga ibadodi nan daban-daban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya san salon ya miƙe cikin dare ya yi ta yi har su bahim shi da shi zai fara kwankwasa kofar aljanna a cewa ne ne ce annabi muhammad ne a ce kai aka ce a bude ma a bude mai wanda shi ne farkon da aljanna Allah bai halicci mutum ba bai halicci aljani ba bai halicci mala'iki ba bai halicci wata halitta wadda ta kai daraja ko wadda ta kai girma annabi sallallahu alaihi wasallam ba don haka cikin waɗannan daruruwan tashi tsaye kai ta ibada akwai waɗanda ibadodinsu sun fi na wasu ƙarfi cikin wannan daren waɗanda suke cikin masallacin ka'aba ba za ka yi tunanin kacin musu ba domin girma da daraja na wannan ɗakin na ka'aba domin girma da daraja na wannan masallacin na ka'aba domin girma da daraja na muƙamu ibrahim domin girma da daraja na abubuwan da suke kewaye da shi abubuwan da suke kewaye da wannan wurin girma da darajarsu ya hana ya zamanta kai kuma kana cikin garin ku sakwata kana ta mai shari ko kuma kana cikin masallacin garin ku kana sallah ya zan za ka iya riskan daraja kula da waɗancan إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين shine ɗakin farko na ibada Allah da aka taɓa gina bisa doron ƙasa ɗakin farko sannan a daidai nan inda yake idan ka je sama akwai kabar sama tana daidai da kabar ƙasa kullu akwai mala'iku waɗanda suke ɗawafi ga wannan ka'abar wadda Allah maɗaukakin sarki har rantsuwa da ita ce alƙur'ani walbaitil والبيت المعمور to wannan baitul ma'amur shine ka'aba sama mu kuma nan ka'abar mu ta ƙasa don haka baka tunanin mutum yana daidai da ɗakin ka'aba kai kuma kana cikin wamako ko kana cikin bodinga ko kana cikin bodin illela ko kana cikin gwadabawa ko kana cikin gada ko kana kano ko kana kaduna ko kana bayelsa ko kana ina ko kana ina a cikacin mishikon darajar wurare ba daidai suke ba wani wuri a bisa doron ƙasa ya fi wani wuri daraja wani wuri ya fi wani wuri daraja akwai gurin da shine mafi sharrin wuri a doron ƙasa zan faɗa muku shi yau ko kuma cikin karatun nan in har yau ba mu samu damar faɗin shi ba ba mu cimma gurin ba shi a mafi sharrin wuri a cikin ƙasa kowane gari yana da mafi sharrin wuri kuma ko sannan duniya gaba ɗaya an game an yi total akwai ko mafi sharrin wuri a duniya don haka wurare daraja su ba ɗaya ba ce ka ɗauki masallacin ka'aba ka ɗauki masallacin baitul maqdis ka ɗauki masallacin annabi babu inda za ka iya kwatantawa da su a bisa doron ƙasa in ka fara da ka'aba nan ne aka fara tafiye isra'i da annabi ko subhanallazi asra bi abdihi الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
tafiya ce mai albarka wadda ba a taba tafiya mai albarka irinta ba tafiya mai tarihi wadda ba a taba irinta ba tafiya ta tiriliyoyin kilomitoci wadda ba a taba yi ba daga masallacin Ka'aba aka fara ta aka je masallacin Baitul Maqdis sa'annan aka je saman saman ta bakwai inda duk da mala'ika Jibril sai da yayi tsaya yace ya Muhammad ni an wuce inda yake ikona an wuce matsayina yanzu kai ɗai cikin bayan Allah gaba ɗai halittar Allah kai ɗai ka isa ka wuce wannan gurin annabi ya wuce ya zance da Allah ba tare da tafinta ba to wannan tafiyar an zaɓi masallacin kaba minal masjidil harami daga masallaci ne alfarma ko ilal masjidil aqsal zuwa ga masallaci al-aqsa kaga a zaɓi masallacin ɗai ya nuna maka wane irin masallaci ne sannan wa ya gina masallacin masallacin unguwarku wani alhaji ne ya gina shi masallacin wancan wure wane ya gina shi masallacin wancan wane ya gina shi wa ya gina masallacin kaba wa iz yarfa'u ibrahima وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
khalilur rahman annabi ibrahim maji daɗin allah shi allah ya zaɓa da ɗanɗan shi annabi ismail su zo su yi aikin ginin wannan masallacin na na ainihin wannan ɗakin na ka'aba ko da ma masallaci su suka asasa shi su suka gina shi kasan girman masallacin kasan girman wanda ya gina shi wanda ya gina shi annabi ibrahim shine cikin 'yan adam kaf babu wanda allah ya ambaci sunan shi sarahatan cikin ƙur'ani tamkar shi allah ya ambaci sunan annabi ibrahim sama ga sunan kowa cikin ƙur'ani sannan duk duniya babu wanda yake da kama da annabi ibrahim kama ta siffa da kama ta ɗabi'a kamar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma duk duniya babu wanda an ka ce ma annabi yi kwaikwayo da wani in ba annabi ibrahim ba kul ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين
to ku duba ku gani sannan garin maka Allah ya yi rantsuwa da shi ko Allah ya buga rantsuwa da shi البلد الأمين ai la uqsimu bi hadha albalad nan zaka fara الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد Allah ya ce la uqsimu bi hadha albalad ba sai na rantsuwa da wannan garin ba ko mu mutane muna da irin wannan sai ce ba sai na rantsi maka da Allah ba me nake nufi ina nufin ine maka rantsuwa da Allah to Allah ya ce la uqsimu bi hadha albalad Allah ya girmama garin ka duba ka ga girman garin na makka da masallacin na kaaba sannan ka duba tare da shi kuma akwai rijiyar zanzam tana nan ko? ka dibi albarkan da ke cikin rijiyar zanzam sannan ka dibi masallacin ka ga akwai makamu ibrahim dutsen da annabi ibrahim ya yi scaffold da shi yana ginin ka- ɗakin kaba saboda matsayi da girman annabi ibrahim dutsen ya fara narkewa har sai da ya fitar da tsawon annabi ibrahim Allah madaukakin sarki ce ku kuma ku riƙi wurin nan gurin sallah wanda duk yayi dawafi ya zo nan yayi sallah summa auhayna ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين
wat- wat- wat- wat- وإذ wattakazu ابتلى إبراهيم مم.
ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين wattakazu min maqami ibrahim وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى
don haka Allah yake wattakazu min maqami ibrahim musalla ku riƙi wurin sallah a maqami ibrahim ku riƙi wurin sallah a wata qira'a wattakazu bayan Allah yake su riƙa kuma wattakazu suka riƙa din ba su bari ba kuma har yau ba a bar sallah a gurin ba ko don haka ka diba ka ga girman wannan gurin sannan ga anifin wannan dutsen hajarul aswad cikin masallacin kaba yake murubi daraja ce da aljanna aka ɗauko shi annabi ibrahim na ginin ɗakin kaba aka bashi aka ce ka ɗora shi daidai guri kaza daidai rukunu hajiril aswadi nan aka bashi ya ɗora dutse ne fari tas lokacin da aka kawo shi duniya duniya babu inda ake buƙatar hitila gaba ɗaya ya haske duniya gaba ɗaya ya haske duniya babu inda ake buƙatar fi- fitila babu alluran ka da za ta faɗi cikin dare ka nene ta da kadiwa za ka ganta saboda hasken wannan dutsen da kyalkyale sawwadahu kafaya ibn adam annabi yace zunuban ɗan adam suka mayar da shi ya koma baki har aka komo kiran shi hajarul aswadi annabi yace ya qutu min yaqutatil janna wani ya qutu ne daga cikin yaqutocin aljanna karibi darajar masallacin ka koma karatunmu na suratul isra ka ɗauki ɗai-ɗai-ɗai siffofin abubuwan da ke cikin masallacin ka dibi darajar to shiga cikin wannan masallacin akwai ibadodin da za ka yi akwai addu'o'in da za ka yi waɗanda annabi ya ce wallahi in an yi Allah ya karɓa ni ko in annabi ya ce wallahi abu kaza ne to in an tara mini dukkanin sojojin duniya na sama da na ƙasa wallahi haka ne in na faɗi zan faɗi kuma zan yi rantsuwa haka ne tun wa ya faɗi annabi ya faɗi ya taɓa ƙarya wa ma yantiku anil hawa yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha inda bai jiya daga rabbul alamin ba wallahi ba zai faɗi ba don haka ga adoyi nan a yi tsaye bakin nan a yi ga ruwan zanzam a sha kuma ka kuma lokaci dai ana ta gwadi tun ɗazu an ɗauko karatun da zafi amma kuma ga lokacin ya muna hali ko amma ai ko gobe rana ce a yi haƙuri a yi haƙuri za mu ji har addu'o'in da za mu karanta insha Allahu ta'ala akwai Ah, bayanai daban-daban da aka rubuto waɗanda ake son a gabatar zuwa ga mutane wata mata dai a kano ta kawo gudunmuwar ƙur'ani goma ƙur'ani guda goma ko butoci alwala guda goma da manyan robobin zuba ruwa da dai sauransu tana roƙon Allah yawon musulmi su taimaka a mata addu'a mijinta wanda Allah ya marasuwa Allah ya gafarta mishi kunga irin wannan ita ce mace ta gari irin wannan macen ba a barinta nan take tana cika idda kawai a samu wanda zai aure ta kuma wajen auren nata ma ya kasance sai ayi ƙuri'a sai ayi jiwa ƙuri'a na roƙi Allah ya yi mazuri a ki albarka ya gafarta ma iyayenki kuma ya gafarta wa mijinki wata mata ta ba da ita ma sadakar dubu goma a mata addu'a Allah ya gafarta ma iyayenta Allah kuma ya yi mazuri a ta albarka ya yi marayuwa ta albarka sa'an nan mahaifi abdulkayyum da yana can asibiti har yau ana na ana ta ƙoƙarin da ake yi muna roƙo Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya da sauran marasa lafiyarmu daban-daban wasu na gida wasu na asibitoci duka Allah ya ba su lafiya sa'an akwai wata mata daga ciki iyalan iya gwandu wadda ita mata aiko a yi ma mahaifinta addu'a wanda wannan ba ita ya kamata ta ce a yi ma iya gwandu addu'a ba a jihar sokoto profesa iya gwandu babban mutum ne wanda ya yi abubuwa daban-daban daban-daban wanda ina cikin waɗanda suka taimaka suka kuma ba da goyon baya aka sa ma masallaci suna masallaci iya gwandu babban mutum ne wanda ya yi aiki kwarai da gaske wanda ya bi tarihin shi da rubuce-rubucen shi zai san kowa ne ne shi na roƙi Allah ya gafarta mishi ya Allah ka mai da kabarin shi ya koma wani lambu daga cikin lambunan aljanna kuma ka ƙara wazuri a shi albarka iyayenmu da kakanninmu da suka riƙa mu gidan gaskiya duka Allah ka gafarta musu sannan mun samu labarin rasuwar wani babban malami yau wanda sananne ne dattijo ne duka sun ba da rayuwarsu dai ga ayyuka na addinin Allah Sheikh Muhammad Saniya ya jinjir na biyu mataimakin Sheikh Saniya ya ban samu labarin da sauri ba ni kaina saboda ina na dan shiga asibiti kuma da sauransu dai dan shi ne ya jinya mai tsawo shi ma kuma ga shekaru ina roƙo Allah ya gafarta mishi Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ya mishi rahama dukkanin marigayen mu Allah ya musu rahama mutanen gabacin Sokoto da kuma yankokan jihar Sokoto Kebbi da sauran yankin arewa inda ake ta cutar da mu tsakanin amfani da boko haram da kuma amfani da waɗannan bandit ko banditry ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kawo zaman lafiya da aminci a waɗannan yankukan Allah arewan Najeriya da Niger da dukkanin sauran ƙasashen musulmi ya Allah ka kawo muna zaman lafiya Allah ka kawo muna ci gaba Allah ka ba mu ɗaukaka sama ga Yahudu sama ga nasara sama ga dukkanin kafiran duniya ya Allah ka ƙara muna buɗi ya Allah ka ƙara muna buɗi ya Allah ka ƙara muna buɗi ya Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu Allah ka ba mu wadata Allah ka ba mu wadata ka fitar da mu daga yunwa kishirwa ragga da sauran matsalolin da muke ciki rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين